بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر talatin ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1439 daidai da 14 ga watan julai shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 25 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangije ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarkin da zai koyar da musulmi ya ake daidaituwa game da al'amarin fahimta addini da aƙida da yadda ake gudanar da manhaji na fassara sunayen Allah subhanahu wata'ala da magana akan sifatu da makamantansu ibnu taymiya yana ta yi mana doguwar muqaddima a inda har ya tike akan bayani akan littafin al-imamu abul qasim al-qushairi wato ar-risalatul qushairiyya wadda zai mata wato ta'aliki mai yawa a cikin littafin nan zai yi raddi akan maganganu da yawa a cikin ta a baya mun ji wane ne Abul Qasim al-Qushairi daya daga cikin manyan sufaye a zamunan da suka gabata kafin su Ibn Taymiyyah wannan littafi nashi kuma yayi shi ne dan bayani akan tafarkin sufaye din da abin da suka kudirce da ka'idojin da suke bi wajen tarbiyyar zuciya ibn taimiyya bayan da ya magana akan wannan littafi yana ta ƙara yin shimfiɗa akan me yake nufi da raddin da zai ma wannan littafi da kuma wasu bayanai da ya kawo a ƙarƙashin haka za mu tashi a inda yake cewa wa kadhalika haddathani shehu abul hasan ibn ghanim annahu sami'a khalahu shehu ibrahim ibn abdullah al-armawi annahu kana lahu muallimun yuqri'uhu yace haka nan kuma malam abul hasan ibn ghanim ya bani labari yace ya ji daga bakin dan uwan mahaifiyarsa onkul ɗinsa kenan mai suna ibrahim bin abdullahi al'armawi cewa akwai wani malami da ke koya musu karatu annahu kana lahu muallimun yana da wani malami yuqri'uhu wanda ke koya masa karatu wa annahu kuma cewa yadda abin ya faru aqra'ahu itiqada al-ash'ariyati al-muta'akhirina ya koya mishi karatu game da aqidar ash'ariya na baya qala yace fa kuntu ukarriru alayhi sai nazo ina maimaita wa malamin karatun ina biyawa dan malamin ya ji inda na iya da inda ban iya bai mun gyara fasami'a walidi wa shekhu abdullahi al-armini sai mahaifina da shi da malam abdullahi al'armini suka ji ni ina karanta wannan karatun ƙala ya ce faƙala sai mahaifina ya ce ma haza ya ibrahim ibrahimu wannan menene kake karantawa faƙultu sai na ce haza allamani hil ustaz wannan shine abin da malamina ya koya mini faƙala ya ibrahimu turk haza sai mahaifina ya ce kai ibrahim yi watsi da wannan karatun na aƙidan ash'ariya na baya din nan irin karatun nan ne na alwujudu wal qidamu wal baqa'u da sauransu yace faqad duftul arda na yawo na kewaye duniya wajtama'atu bi kaza wa kaza waliyillahi na gamu da suwa ne da suwa ne daga cikin waliyai na Allah falam ajid ahadan minhum ala hadha al-iqtiqat ban ga wani wali daga na gamu da shi daga cikin waliyan Allah wanda ke riko da irin wannan aqida ta alwujudu wa inna ma wajadtuhu ala atiqadi haula'i yace duk mutanen da na gani waliyan Allah a yawace yawace da ne a cikin duniya na same su ne akan aqidan su waɗannan su wane kenan wa ashara ila jiranihi ahlil hadisi was sunna yayi nuni zuwa ga gidan wasu makwabtan shi waɗanda suke ahlus sunna ne masu aiki da hadisi yan salafiya ne yan izala ne yace duk inda na je na kewaya yan irin akida yan izala na ita na samu anabi aqidan cewa Allah ɗaya ne Allah yana sama Allah yana da siffofi khabariya yadda ya faɗe su ba a juyawa Allah yana sauka ƙarshen dare Allah yana fushi Allah yana dariya waɗannan aqidun da ash'ariya suke kyamarsu wannan malami ya ce ya kewaye duniya gaba ɗaya bai samu wani wali na Allah wali na kirki ba sai ya zama akan wannan aqida yake min al-maqadisa waɗannan ahlus sunnan da yake ishara akan su a lokacin mutane ne daga cikin malamai maqadisa waɗannan usra ta, ta malamai din nan dake ƙasar Dimashku as-salihina idzaka mutanen kirki ne a wannan lokacin su aka sani su ne wakilan sunna a wannan lokacin وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول يتشهر إلى يوم babban malami Muhammad dan Abubakar dan Qawam ya bani labarin cewa ya ji kakan shi Abubakarin yana faɗa yana cewa idza balagaka an ahlil makanil fulani sammahu liya shehu Muhammadu ya ce idan labari ya iske ka game da mutanen wuri kaza shi malam muhammadu ya ambaci mutanen muhammadu dan abubakarin din ya ambaci mutanen idza balagaka anna fihim rajulan mu'minan aw rajulan salihan fasaddiq in ka ji an ce a cikin mutanen gari kaza wato mutane ne wanda aka san su suna yawan yin zikiri irin wannan da sufanci da ɗariƙoƙi da tarbiyyar zuciya sun shagaltu da irin waɗannan abubuwa sai ce to idan ka ji a cikin garin ko a cikin ƙungiyar su aka ce maka wani ai mumini ne ko wani mutumin kirki ne fasaddiq ka gasgata su babu shakka suna da imani ko mutanen kirki ne bisa abin da ya bayyana wa idza balagaka anna fihim waliyan lillahi fala tusaddiq amma aka ce maka ga wani mai bin irin wannan tafarki aka ce maka waliyi ne na Allah ko to karka gasgata dirin su jani dinnan aka ce maka waliye ne kaka yadda ba waliye bane abin da yake cewa kenan za dai su iya zama muminai gama gari ko salihai amma walittaka yace fala tusaddiq kar ka gasgata fa qultu walima ya sayyidi nace Allah ya gata malam dan me bazan ce in yadda waliye bane gashi ana ta yaya ta su ana celebrating din sa matsayin waliyai kai kuma ka ce a qala li annahum ash'ariyya yace dan ash'ariyya wani ash'ariyawa ne su to ba ash'are kuwa ya samu tasgaro kenan a aqidarsa mutumin da ya samu tasgaro ko bai yiwa ya zama cikakken waliyin Allah zai iya zama dai mumini ko salihi amma ya zama na kusa kusa da Allah bayan baya bin irin aqidar da Allah ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kawai ya bashi wato yanayi na ya samu kanshi a nesa da Allah ko mun gane ko da anan duniya ka kwatanta 'yan siyasa in suka samu mulki zai yi su ɗauko waɗanda suke akan ra'ayi daban da siyasa su jawo su a jika dole sai masu ra'ayi irin nasu wanda suka amince da su ba su ne waliyansu ba kenan ko mun gane hatta ko da an kusanto da kai daga baya ka gane cewa kana da wani ra'ayi sabanin wanda yake tsammani ra'ayi waje da kai to ballantana kuma Allah wannan ba misali ne muke bugawa Allah ba Allah subhanahu wataala yana jibintan mutane ne da suka tafi akan tafarkin annabawansa da haka waliyai na farin farko su ne sahabbai wanda suka rike tafarkin annabawa babu shakin suka rike shi gaba daya udkhulu fi silmi kafa to haka nan dai gwargwadon kusancin ka da irin manhajin su gwargwadon kusancin ka da irin zama wali irin su ina fata mun gane wannan sai ce wa hadha babun wasi'un wannan kofa ce mai fadi ومن نظر في أقائد الشيخ المشايخ المشهورين مالن ابن تيمية يتي وان دي يتيا يكال أكيدو جن مشهوران شيخني مثل الشيخ عبد القادر كما الشيخ عبد القادر الجيلي رحمة الله عليه والشيخ عدي بن مسافر da kuma الشيخ عدي ابن مسافر أبو الفضائل كنان عدي بن مسافر ابن إسماعيل al-hakkari in kun tuna mun ambace shi a baya daya daga cikin manya-manyan malaman sufiya wanda ake danganta kungiyar sufanci ta al'adawiya zuwa gare shi waɗanda suke bin shi sun kasance suna da kaiwa matuƙa wajen ƙaunarsa da ziyarar kabarinsa a baitul maqdis da yin abubuwa na bid'a yadda kasan ana zuwa ana yi a kaulaha ya rasu a shekara ta ɗari biyar da hamsin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibn khillikan ya mushi tarjama a cikin littafin wafayatul a'yan haka a cikin littafin shadaratuz zahabi fi akhbari man zahab akwai tarjamar sa haka a cikin littafin al-a'lam na khairuddin zarkli to wannan shi ma yana daga cikin manyan malamai mashahurai daga cikin shehunan ɗariku wa shekhi abul bayani ad-dimashqi da kuma ash-shekh abul bayan wa ad-dimashqi shine abul bayan naba bin muhammad bin mahfuz al-qurash wanda aka fi sani da suna abul bayan shugaban kungiyar ɗariƙa ne shi ma wadda ake ce mata albayaniya share ɗariƙa a ƙasar dimashka ibn qadi shuba ya mishi tarjama a cikin littafinsa na tarihi ya ba da labarin cewa limami ne a ilmul kalam da harshen larabci kuma mabiyin mazhabin imam shafi'i ne yana bin mazhabin imam shafi'i haka a cikin littafin tabaqatu shafi'iyya to da shi wannan din da kuma wa ghairihim da wasunsu wajada min zalika kaseeran wanda duk ya tsaya ya kalli tarihin waɗannan mutane da aqidunsu da bayanai akan su wajada min zalika kaseeran zai samu abu da yawa daga cikin irin wannan cewa aqidar su tana gudana ne akan aqidar tafarkin farko ina fata mu gane wannan ووجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين كما ذاك ترتشيوا duk wanda yake bin mazhabin ilmul kalam mazhabin ash'ariya ko kullabiyya ko maturidiyya wa in kana muta'awwilan koda kuwa ta'awili ne ya kai shi ga haka ba da gangan ya je yi ba ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين ذاك ساميش دا نكسا دا توايا دا كما يا فاتو كسا يا سوكا دا متاكين وليان الله تككو ووجد أنه من كان ناكسا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبعد ما يخالف ذلك وذمه بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة تجده ناكسا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك وقد جعل الله لكل شيء قدر يتي ووجد أنه ذاك تركم تشيوى شي متمن دكي بن أكيدر أشعرية kana naqisa zaka tar da shi yana da tawaya fi ma'rifati itiqadi ahli sunna zaka ganshi da rauni da da da da abin nan da naqasa a cikin sanin aqida ahli sunna wattiba'i zaka same shi da rauni a wajen bin aqida ahli sunna wa mahabbati zaka same shi da rauni a wajen kauna ahli sunna duk mutumin da ke bin mazhabin ash'ariyanci da aqidar su da tafarkin su koda yana tutiye shi ahli sunna ne koda yana koda da ta'awili ne yake yi bai fahimta bane sai ka same shi da waɗannan na ƙasa na ƙasa wajen sanin ita kanta aqidar ta ahlus sunna abubuwa da dama da ya kamata ya sani na aqidar ahlus sunna koda malami ne zaka ga bai san su ba sannan zaka same shi da rauni wajen bin sunna din koda yana cikin tawaga ahlus sunna zaka same shi da rauni wajen bin sunna a aqida za a faɗo wani abu a sunna zai ƙaryata za a faɗi wani abu suna zai yi musu zai ce bai yarda ba haka bane wa muhabbati zaka same shi da rauni wajen kaunan ahlus sunna zaka zai iya kiran wani babban malamin ahlus sunna ya mishi batanci ya mai da shi abun zolaya ya kyare shi zai daga littafin ahlus sunna ya kwashe musu zani a kasuwa ya nuna ba komai bane su bai san ka'idar kauna da ake ma ahlus sunna ba wa ba'adi ma yukhalifu zalika wa zammi bai kuma wa bugdi ne wannan bai kuma san zaka ga kuma yana da rauni wajen kyamar abin da ya saba wa sunna wa zammi da wajen zargin abin da ya saba wa sunna ko da an faɗi wani abu da ya saba wa sunna zaka ga shi bai damu ba ku da kuke damuwa zai dinga mamakin dan me kuke damuwa dan an ce kaza ai ba wani abin damuwa bane saboda bai san mutuncin sunnar bane bai san darajar ta bane kaman kwatancen da muka shayi ne me yasa mutane a nan kasar tamu a shekarun baya galibi suka iya containing yan shi'a na yawo a gari suna zakin sahabbai saboda karancin sanin sahabbai wannan karancin sanin ya haifar da karancin ƙaunarsu duk da a fil jumla mutane ba su fito suka ce ba ma san sahabbai ba su sauran mutanen gari kuma suna sa wa su sunan sahabbai in an kira sunan sahabbai suna musu taraddi suna karanta hadisansu sun san cewa waɗannan sahabbai ne amma ba su san su sani na hakika ba ba su san su sanin da za su iya sanin darajarsu ba ba su karanta falalarsu ba ba su rike maganganun da alkur'ani ya yi game da falalar sahabbai ba haka akwai yiwuwar da aka zo ana zagin su a gari wani ma ya ce ai yancin addini ne a basu su fada ai ba komai da sauransu sai kaga suwaye kawai suke damuwa su ne mutanen da suke jibi da sahabbai jibi na gaskiya su ne masu karatun hadisi masu bin mazhabin salafiya masu bin tafarkin addinin magabata su ne kawai suke jin takaici na gaskiya in an zagi sahabbai kwatankwacin mutumin da aka zagi baban wani ba baban shi ba kaga ba zai damu yadda wanda aka zagi baban shi ne damu ba Allah sa mun gane wannan aka zagi baban wani kai dan kallo ne kawai ba za ka ji damuwar da wanda shi uban shi ne aka zaga yake ji ba to haka wannan ma me yasa ga mutane a cikin kungiyoyi da tafarki da masallatai da karkashin jagorancin waɗanda ake cewa ahlus sunna amma ba su damu da aqida ahlus sunna ba ba sa kaunar aqida ahlus sunna ba sa kare ta idan an zage ta ba sa jin takaici me yasa saboda ba su santa bane saboda suna da nakasa a cikinsu akwai ash'ariyawa waɗanda har yanzu suna gudana ne a tafarkin aqida ash'ariya a cikinsu akwai waɗanda koda fil jumla suna cewa su ahlus sunna ne amma ba su san aqida ahlus sunna ba wannan kuma ya koma ne zuwa ga anan kasashen namu akwai karancin karantar da asalin littafan aqidan ahlus sunna da littafan da su ne madogara masharabi inda ake ɗauko aƙida ahlus sunna akwai ƙarancin karantar da su irin tafan tauhidi da imani da aƙida nan malaman farko irin su sharh usul itiqadi ahlus sunnah wal jamaa na lalikai irin kitabu shari'a na al-ajurri irin as-sunna na ibnu abi asim kitabu sunna na dan gidan imamu ahmad kitabu tauhid na ibnu manda kitabu tauhidi na ibnu khuzaima da na baya-bayan su irin littafan ibnu taimiya irin littafan su ibnu abdulhadi da makamantansu har ka kawo wannan zamanin da muke ciki ba a cika damuwa da karanta su ba yadda aka damu da karantar da wasu fannoni waɗanda ba su ba yanzu wannan littafan da wuya ka je wani zaure na gargajiya ka ana karantar da su da wuya sai dai irin makarantu waɗanda yanzu ake samu suna tasawa galibi makarantu waɗanda malamai irin namu irin su mal albani suka kafa su kamar nan kenan ko kuma irin waɗanda khirijan jami'a islamiyya ne waɗanda kuma waɗannan makarantun sababbi ne a nan ƙasar idan kai muƙarana da tsofaffin makarantun da ake da su na zauri waɗanda a ciki sai dai a karantar da fiqhun malikiya lugal arabiya littattafan waƙe-waƙen larabawa littattafan zuhudu da ɗan goma da makamantansu an yi nisa shine a yi muwaɗa ko a yi abin nan tankihul ƙauli da makamantansu ba a cika damuwa da hadisi ba to kaga wanda zai zama ya yi karatu a wannan tafarkin har ya zama malami kawai jallale ne ya sani da makama da sauransu ya zama malami kuma sai ya shiga cikin ahlus sunna ya zama ahlus sunna amma kaga bai san asalin aqida ahlus sunna ba mu kiyaye wannan da wannan ilimin da ya shigo cikin ahlus sunna da shi zai karantarwarsa to ran da aka zo aka yi magana akan mas'alar sihiri mas'alar bokanci magana da aljani dawowa annabi isa magana akan saukar allah ƙarshen dare da irin waɗannan karkai mamakin dan yayi musun su ko da yake cewa shi ahlus sunna ne karkai mamaki dan yayi musun saboda ba shi da background akan su tsakani da allah ba shi da background akan sanin su shi sa ake ta samu wannan irin ta taɓarza tana maimaituwa to abin da yake wajibi akan ahlus sunna shine su tsaya su koyi aqida ahlus sunna in kai in kai in ka bibiya sai ka tarar wani fa malamin ahlus sunna ne koda usulul salasa bai taba karantawa masallaci shi kaga dai shine za a ce kamar elementary littafi a aqida ahlus sunna a wannan zamanin usulul salasa ballantana a dago a taho ana tahowa ana tahowa a zo irin su kitabut tauhid na ibnu abdul wahhab a taho zuwa kan misali a ketar dahawiya lum'atul itiqad har a tsallaka zuwa kan waɗancan masu isnadi amma zaka tara a siqihu ya karanta kuma ya karanta da tunda kan ahalari har zuwa kan muktasar wataƙila a cikin littattafan lugha din nan tun daga kan abin nan wutiriya ya karanta har maqamatul hariri di ya iya su a nahawu ya iya tun daga ajurumiya har zuwa kan jam'ul jawa'i ko hamul hawamil di ya iya wannan littafin kaga malami ne wannan ba za ka iya musu malantarsa ba sannan kuma ya tuba daga ɗariƙa da yake ya zama ahlus sunna to ran da wani ahlus sunna da ya karatu ya san meye aqida yazo yana karantar da kitabu shari'a na al'ajuri ko littafin al-islam bi sunna dole zai ji abubuwa gara'ibu da yawa kuma sai Allah ya taimake shi zai kasa musu su sai Allah ya taimake shi kawai to shine wannan abin da yake faruwa da mutanen da suke suna bin tafarkin sufaye tafarkin gyaran zuciya tafarkin kokarin tace rayuwa daga barna da fada'ilu to amma kuma sai suna bin aqida ash'ariyya da haka dole ya zama ba za su iya kare aqida ahlus sunna ba ba za su iya ta irin kaunar da ya kamata ba ba za su iya jin zafin idan an zarge ta ba bi haythu yakunu khaliyan an itiqadi kamalis sunnati wa atiqadil bid'ah zaka ganshi ya zama yawo fanta daga kudurta cewa sunna ta cika ta isa wa atiqadul bid'a zaka ganshi yana kudurta wasu bid'o'i ba zai iya riko da sunna gam ya saki bid'a ba sai ya zama yana dan bin sunna kuma yana hadawa da wasu al'adu ko wasu bid'o'i ko wasu abu da ya saba da su ko abin da ya gada ko abin da ya tsallako da shi daga wancan dariƙa tashi sai ka same shi da wannan tajidhu naqisan an darajati awliya illahi rasikhina irin wannan mutumin babu shakka zaka same shi ya naƙasa daga matakin waliyan Allah waɗanda kafafunsa suka tsayu a cikin walittaka fi ma'rifati i'tiqadi ahli sunnati wattiba'i zalika wajen sanin aqidan ahli sunna da bin aqidan ahli sunna wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara haka Allah yake tsarawa kowa kowane abu kaddararsa baka raba abu da tsarin da Allah ya mishi sai malam ya ci gaba da cewa wa ma zakarahu abul qasim fi risalatihi min i'tiqadi him wa akhlaqihim wa tariqatihim abinda abul qasim al-kushairi ya ambata a cikin risalatul kushairiya na aqidan sufaye da halayen sufaye akhlaqihim wa tariqatihim da tafarkin sufaye tafarkin sa na zikiri din fihi min alkhairi wal haqqi wad dini ashiya'un kathiratu a cikin maganganu na aƙidar ɗariƙo da halayen 'yan ɗariƙa da tafarkin ɗariƙan malam ya ce akwai alkhairi akwai gaskiya akwai addini abubuwa masu yawa na waɗanda ka ji magana ta adalci akwai abin da gaskiya ne salatin manzo Allah sallallahu alaihi gaskiya ne zikirin Allah gaskiya ne istighfari gaskiya ne sannan akwai abubuwa na halaye kamewa daga alfasha kamewa daga cin haram kamewa daga biye ma rayuwar duniya duk waɗannan abubuwa ne na alkhairi kuma akwai su a cikin tafarkin sufai akwai waɗannan abubuwan da yawa walakin fihi naqsun an tariqati akthari awliya illahi alkamilina sai dai akwai naqasa da ta faru a cikin tafarkin yan dariqa ta fuskar naqasar su daga asalin tafarkin waliyan Allah cikakku idan muna faɗan waɗannan waliyan ana kullun ana so mu dinga aunawa da sahabbai ne su ne ɗabaka ta farko ta wannan al'umma waɗanda suke auliya ne ga Allah. To, tafarkin da manzan Allah su Islam ya ɗaura su a kai, wannan shi ne tafarki mafi cika na ibada, na suluki, na manhaji, na aƙida, na walittaka duk wani abu da ke da alaƙa da rayuwa ko addini, abin da suke a kai shi ne tafarki mafi cika. To, da haka da su za a su ne kaman ma'auni, su ne yardstick da za a dinga auna walittakan mutum. ko addininsa ko jihadinsa ko karatunsa ko kulawarsa da addini idan ya gaza ko ya zaƙe to ya samu matsala ta kowace fuska kaga sahabbai a cikin tafarkin su na addini akwai istighfari akwai salati akwai karatun alkur'ani akwai guje ma barna din da sauransu sannan kuma akwai abin da su waɗannan na baya suka ƙara wanda sahabbai ba a san su da shi ba alal misali kin yin aure alal misali fita daga cikin mutane ka je ka zauna a wani waje daban a cikin wata ‘yar sau'ama da sunan kana bauta Allah da sunan kana tarbiya alal misali ƙoƙarin sai ka bayyana wata karama da ƙarfin tsiya kafa ɗariƙa ka ce wannan ɗariƙar dole sai an bi ta farkinta za a bauta wa Allah irin wannan bautar kuma sai ka ba da izini kaga duk wannan ya saba wa tafarkin sahabbai to wannan ƙarawa ne akan abin da sahabbai suke akai sai kuma gazawa wanda sai kuma mutum ya rayu shi kuma kwata-kwata baya tasbihi baya zikiri baya istighfari baya yi da zuciya ballantana da baki ballantana da gabobi domin zikiri suna cewa matakai uku ne akwai azzikiru bil janan akwai azzikiru bil arkan akwai azzikir bil abdan amin akwai wanda ake da zuciya shine bil jinan akwai bil lisan sannan akwai bil arkan da gaba ka tuna Allah a zuciya ka faɗa da baka kuma gabarka ta aikata in ka ce subhanallahi bakinka ya faɗa ya zama zuciyarka tana kudurta cewa lalle Allah din nan mai tsarki ne karkashin haka kuma sai a ga kana aikata abubuwan da za su nuna kana tsarkake Allah a cikin maganarka da ibadarka da ɗabi'arka da sauransu to sai ka ga wani shi duka wannan baya yi gaba ɗaya ya zama wa man arada an zikirna fa inna lahu ma'ishatan an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka ya zama shi ya kauda kai daga ambatan Allah gaba ɗaya duniya kawai yake bi shine a cikin hadisi da al-imamu da Sheikhul Albani ya inganta shi malamai da dama sun ruwaito shi wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa daga cikin mutanen da Allah yake ki akwai mutumin da zai zama kawai dan duniya ne shine in gari ya waye ya zama bawar rayuwa yana ta faɗi tashi yana neman abin da zai na kasuwanci ko noma ko kiwo ko aikin gwamnati da gari ya waye kawai abin da dame shi kenan yace in dare kuma yayi sai ya zama kamar kamar gawa ka annahu jifa ya gaji kawai sai dai bacci ba wata ibada da yake ba ruwan shi da Allah ce Allah Allah yana kyamar irin wannan mutanen wanda kuma ka lura sai ga mafi yawan mutane yanzu al'ada suke mafi yawan mu al'ada muke nan kawai har ma a tutiya muke da mun tafi neman abinci ba wai neman abinci haramun bane amma ya zama kawai shine shugul shagil ɗinka yadda da rana zaka gajiyar da jikinka da neman abinci da dare kuma ba za ka yi komai ba baka yi wata ibada da rana ba baka yi wata da daddare ba Allah yana jin haushin wannan mutanen to kaga waɗannan sune waɗanda a aradu an zikirillahi to kaga wannan gazawa ce wancan kuma zakewa ne to sabai kuma a tsakiya suke suna neman rayuwar ba su bar ambatan Allah ba ta fuskar har jihadi in suna yi suna yi suna suna kabbara suna zikiri idan a tafiya suke suna zikiri idan a zaune suke suna zikiri suna ambatan Allah karatun addini da neman abincinsu ba sa karo da juna da haka zaka ga har rabawa suke makwabci da makwabci sai su zauna su yi yarjejeniya yau ne in tafi kasuwa kai ka je makaranta idan mun dawo da dare wajen cin abincin dare sai ka koya mun karatun da ka koyo gobe ka tafi neman abinci nima in tafi makaranta Umar dan Khattab haka suke yi da makwabcin shi kamar da Bukhari ya rawaito yana cewa kuntu ana wa jarul li min al ansari natanawabun nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayanzilu yawman wa anzilu gadan fa idza nazaltu ji'tuhu bima hadatha min khabari dhalika al-yawmi wal wahyi wa idza nazala fa'ala mithla dhalika ina cikin bukhari mu ko yanzu ina ruwan waye taba ma tunanin wannan a cikin salafiyanci shi jama'a to makin kano ne a salafiyanci kenan sai ka je ka bakan kamaki waye taba tunanin yana daga cikin manhajin salafiya idan ba za ka zo makaranta ba ka sa wani ya jiye maka mai aiki ko kuma alal akalli ko da wani bai jiye maka ba rukoda dinnan ta jiye maka mana rikodin nan da take rikodin ga sanan iri daban-daban na zamani taimaka rikodin ba ruwan mutum yana cikin karatu kawai zai daina ne kawai shikenan kuma ya daina ya koma duniya bayan wani lokaci sai a waye gari sai a tarar bai san komai ba al-imamu ibnu majah ya fitar da hadisi ya ila yau da isnadi tabbatacce a shekul albani ya inganta shi a cikin sahih na na, na ibnu majah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a dauke ilimi nan gaba sai wani sahabi mai suna labid ibnu yazid al-ansari sai ce ya manzo Allah ya za a dauke ilimi bayan ga alqur'ani muna karantawa kullum muna karantawa yayanmu ga ga maganganunka kullum muna ji sai ce amma kai labid ina ganin ka kamar mai hankali a cikin mutane ashe baka da hankali kuntu araka min aqali ahli al-madina yace baka ganin yahud da nasara ga sunan da at-taura da injila suna karantawa har yanzu kaga ta canza su ka canza su ba abinda suka gara ma suke to haka mutane suka wayi gari yanzu ana kanta alqur'ani ana haddacewa kullum ana wa'azi ana tafsiri ana karanta hadisai amma mutane ba su daina abin da suke yi ba kowa abin da yake ci gaba da yi duk irin tafsirin da ake azumi yayi gaba ɗaya gari zai rude da tafsiri ina jin duk duniya ba da ake tafsiri da ake sha a Najeriya yadda ake dai haka ko ina ka bi masallacin anguwa da na kwata da na gidan mai da na kasuwa da na biri da ƙauye ko ina akwai masu tafsiri a sa a rediyo a sa a intanet a sa a tv a sa a youtube ko ina da wuyan akwai wata aya da za a ce an tsallaka azumi ba fasara ta ba tunda wani ya kamo bakara wani na ali imrana wani ya kamo ma'ida wani na cikin kadi babu wata aya da za a tsallaka a ramadana ba fasara ta ba a garin nan sannan a zo a yi tahajjud sai an sauke amma ranar sallah mutane za su fara bata aikin su ranar sallah za su fara bata aikin su da barna Allah ya tsare mu so don haka jama'a manhajin sahabbai shine tafiya akan yadda suke kullun sai ka dinga tambayan ya suka yi kun tuna nan malai yake faɗa mana hatta faɗa in za ka yi akwai na sahabbai suke yin faɗa akwai manhajin sahabbai game da in za ka yi faɗa da wani ko za ka za ka yi gaba da wani akwai wannan manhajin amma mu kawai muna zaben abin da muka ga dama ne sai mu ce to wannan shine salafiya sauran fa sai mun sai ko da wani ya ce salafiya ne ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba sai mu ce a mu san tawilin da zamu wannan muwa fa kenan da ake cewa ahlus sunna jama'a to ina kuma ga waɗanda ba su rijista kansu da sunna ba su dama yan al'ada ne malam ya ci gaba da cewa yace wa hum naqawatul quruni thalathati awliya'ullahi cikakkudin nan sune al'ummar karnoni guda uku nan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa man salaka sabilahum da wanda duk ya bi tafarkin su to waɗannan sune waliyai na gaskiya da haka babu yadda za a yi wani wali ya zo wajen karni na uku ya fi waɗancan ƙarya ne babu wannan waliyin ko da wali ne shi ba zai fi su ba kuma kafin ma a yadda shi wali ne sai in ya zama akan manhajin sai ke tafarkin su kamar yadda babu wani da zai zo ya malanta a musulunci bayan wannan karnin ya fi su malanta ta Allah ƙarya ne zai iya fin su tara karatu da shahara amma bai fi su kusanci da sanin gaskiyar alkur'ani da sunna ba ko mun gane to haka kuma babu wanda zai bi wani tafarki na sufanci ya saba wa nasu a karba daga gare shi walam yadhkur fi kitabihi a immatal mashayikh min al-qurun thalatha daga cikin kuskuren da kushairi ya fada inji ibn taymiya shine ya ta ambatan waliyai su wana waliyai ne ga tafarkin su amma bai ambaci waliyai cikin sahabbai ba bai ambata cikin tabi'ai ba da atba'u tabi'ina sai na bayan su ina su Abu Dharr al-Ghifari ina su Abu Huraira ina su Abdullahi dan Mas'ud ina su Hasan al-Basri ina su abin Umar dan Abdul Aziz ina ire-iren waɗannan kai ko da ma na baya-bayan su irin bishirun ilhati da makamantansu waɗanda suke zamani da su imamu ahmad ibn hanbal duk bai ambaci ambace su a matsayin abun koyi da tafarkin da ya kamata abu ba wa ma'a ma fi kitabihi min alfawaidi fil fil maqulati wal manqulati malam yace tare da waɗannan abubuwan da ke cikin littafin sa na fa'ida fil maqulati na maganganun sa والمنقولات da abubuwan da ya kwafo daga wasu fafihi ahadithu wa ahadithu da'ifa akwai hadisai da hadisai masu rauni za a ji su a daidai inda suke bal batila kai akwai ma na ƙarya wannan kuma daga cikin abin da ya lalata kyan littafin wa fihi kalimatun mujmala sannan kuma akwai maganganu dunkulallu tahtamilu al-haqqa wal batila riwayatan wa ra'ayan maganganu dunkulallu waɗanda za su iya zama maganganu ne masu kyau idan an musu fasara mai kyau za su iya zama maganganu ne na ɓarna in an musu muguwar fasara riwayatan a yadda aka kawo su riwayarsu wa ra'ayan da kuma yadda ake fasara su ma'ana akwai magana da wani mutum zai faɗa ko wani malami sai zama magana ce dunkulalliya sai ta zama mahallin fassara kamar irin magana mala bakar kuma da kullum mutane suke ta taburza a kanta siyasa ta fi sallah ko kaga magana ce dunkulalliya wanda ke ma malamin zaton alkhairi sai mata fassara mai kyau wanda kuma yake mishi mummunan zato dama maki ne sai mata muguwar fassara akan haka zai ta yi kwankwana ta akan haka zai mai hukunci to akwai irin wannan maganganun da yawa na malamai idan kai mai kyakkyawar zuciya ne sai ka musu kyakkyawar fasara ka ba su uzuri ga abin da kake ganin bai dace ba idan kuma dama kana neman laifi ne to ka samu daga nan sai ka dasa to yayi irin waɗannan maganganun da dama ya kawo ire-iren su maganganu wanda suke dunkulalu wanda na iya daukan fasara kyakkyawa suna iya daukan fasara mummuna to dama kuma mutane a sa da suke fassara maganganun wasu su to sukan zama sun ba wa kansu wuka da nama ne cewa fahimtar su dole ita ce manufan masu wannan maganganun ba dole ne zama fahimtar ka ita ce manufan mai magana ba hatta alkur'ani mutane suna mishi wannan hawan kawar abinda suka fahimta sai su kokarin hukunta cewa to dole haka Allah yake nufi karkashin haka za su yi fassara haka za su bada fatawa haka za su tafi Allah ya tsare mu wa fi kalimatun batila akwai maganganun da suke kai tsaye barna ne ba daidai bane fi ra'ayi a cikin abin da ya kudirce din war riwayati da kuma yadda aka ruwaito su wa qad Allahu li kulli shay'in qadara haka dai Allah yake al'amarin sa komai da kaddararsa duk wannan yana mana mukaddima ne kafin ya fara daukar maganganun gaba gaba yana kawo su yana mai da martani gare su qala ta'ala wa qala ta'ala Allah yace kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira sai marmaza ya istishhadi da wannan aya fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qist ya ku wadanda kuka imani kunu ku kasance qawwamina masu yawan tsayawa bil qist akan adalci za iya cewa kunu qa'imina alal alal bil qist yayin an faɗa haka ku zama masu tsayawa akan gaskiya amma sai aka kawo da siga ta mubalaga kawwa domin nuna zuwa ga ma'anar maimaituwar tsayawa akan gaskiya kullum koyaushe a ko'ina shine ƙarin ma'anar take akan kawwa fiye da ƙa'ib bilkisti ai a cikin adalci shine alkist shuhada alillahi ku kasance masu tsayi da shaida dan Allah in an kira ku shaida ko an tambaye ku shaida akan wani abu ku ba da ita dan Allah dan neman abin da ke wurin Allah na samun dacewa da zama mutane masu faɗan gaskiya walau ala anfusikum ko da ku za ku ba da shaida ne akan kanku kai da kai laifin ko kai abin da ba daidai ba in aka tambaye ka faɗi gaskiya faɗi abin da ka san gaskiya ne awil walidaini ko akan iyaye guda biyu uba da uwa al-imam al-qurtubi yake cewa an ambaci uba da uwa ne anan saboda wujubul birri wajabcin cewa dole a musu biyayya to shin biyayyar da za ka yi musu lazuminta ne sai ka ɓoye shaida a kansu a'a za ka ba da shaida a kansu idan ta kama malamai sun yi saɓani game da wannan mas'ala ta bayar da shaida iyaye akan 'ya'ya ko 'ya'ya akan iyaye ko miji akan mata ko mata akan miji asali a farkon al'amari ana karba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sahabbai har zuwa zamanin sayyidina umar sayyidina umar shine ya fara kawo tarnaki ya fara yin jan kafa daga karban shaida iyaye akan yaya ko yaya akan iyaye saboda an samu tuhuma ta bayyana tuhuma akan cewa waɗannan mutanen ba su faɗi gaskiya akan yayansu ba ko kuma ba su faɗi gaskiya akan iyayensu kamar yadda muke yanzu ko galibin mu yanzu duk abin da yaran mu suka suka yi goyon bayan su muke har mutum na iya tashi tafi makaranta ya zazzagi hedimasta a kai wani ma ya ci kwalar hedimasta ba tare da ya binciki ba a si me ya faru ba haka idan auren da ya kai duk wani abu da ya faru da ka zo goyon bayan yakka za ka yi su ma wancan su goyi bayan ɗansu in ana rigima tsakanin ma'aurata kawai goyon bayan namu muke to kaga tuhuma ta bayyana ko to a irin wannan ne ba za a karɓi shaida ba da haka limamun nakha'i ibrahimun nakha'i da maliku da shafi'i da ahmad ibnu hanbal da wasu malamai da dama daga baya suka tafi akan cewa lalle kar a karɓi shaida uba akan da ko da akan uba imam malik ya ce amma za a karɓi shaida yan uwa akan yan uwa saboda galibi su ba cika samun su da irin wannan ba sai dai malamai sun mishi abin nan akan cewa eh ana iya karɓa idan babu tuhuma ita ma kaga yan uwa sukan yi har rigima har kisa da junansu kamar da faru da na annabi adam tun da can kuma har yanzu akan iya samun yan uwa da yan uwa su ta fada wani ma har yabi dangi da zuriya har kaga iyalansu da ƴaƴansu da matansu ba sa jituwa da juna musamman irin ƴan uwan da a ƙasa Hausa ake cewa ƴan uba wanda suka hada uba ɗaya kawai akan sami irin wannan rikicin har yayi kamari a wasu wurare a takeice dai Allah ya ce wal aqrabina da makusanta makusanta saboda kasancewarsu su ma mazanna ne na almawaddatu wa ta'assub kani wa kanin uba wan uba aboki siriki duk waɗannan sa cikin makusanta to mazanna ne na kayi ta'assubanci a kansu mazanna ce ta kayi ka kaunar da kake musu ta hana faɗan gaskiya za ga galibi ko wani rigima ne aka ake da kai sai kaga ƴan uwanka sun goyi bayan ka akai ko da baka da gaskiya ko kuma ko da sun yadda baka da gaskiya din ba su goyi bayan rashin gaskiyar ka ba ba za su tsama jikin su ce ba ruwan su haka za su je ta shiga da fita su ba da cin hanci su nemi lauya dan dai a sake ka ko da kisan kai kai saboda akwai wannan mawaddar ba za su iya haƙura su kyale ka ba shi sa a cikin hadisin al-Imam Abu Dawuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ya tunkuɗe shahadar radda shahadatul kha'ini wal kha'inati wa dhil shahana'i ala akhihi sai ya ce wa shahadatul qani'i Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya karban shaidar wanda ya taba yin ha'inci wanda aka kama shi da ha'inci ko aka kama ta da ha'inci wanda yake da wani history na corruption da kuma wanda yake gaba da ɗayan da abokin husumarsa wanda aka sa akwai gaba tsakankaninsu ba za ka bashe da shi akai ba sannan kuma sai ce da alƙane da wanda kuma yake mabiyi ga ɗayan kama wanda yake yaranka a kasuwa ko ɗalibinka da ka karantar da shi ko wanda ka biya kuɗin makaranta ko kuma ɗan uwanka da yake ƙarƙashin ikonka ko ƙanin matarka wanda kake ciyar da shi kake kula da shi irin waɗannan sa cikin alƙane wanda ya gamsu da kai to da ba a karɓar shaidar su to da haka har har al'aqrabin a cikin su ana samun irin wannan mutumin wanda yake yaron ka ne dan uwanka ne kuma yaron ka ne to duk da haka aka ce ka bada shaida ta gaskiya akan su in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima in yakun shi wanda za a bada shaida akan sa in ya kasance ghaniyan mutum ne mai wadata aw faqiran ko talaka fallahu aula bihima asalin zancen ya kamata ya zama ne fallahu aula bihi saboda au tana nuni zuwa ga ifradi amma sai aka ce aula bihima saboda uduli na ya bada ma'ana cewa fallahu aula bi kulli ahadin minhuma Allah ya fi cancantan ɗaya daga cikin su kamar can cikin ayar gado da yake cewa walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus kaga sai aka ce minhuma ba a ce minhu ba qur'ani yana yin irin wannan da yawa kaman kaman fadin Allah game da wa Dawuda wa Sulaimani wa Sulaimana idh yahkuma ni fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim ne kun hukmihima shahidin kaga aka ce li hukmihim me yasa ba ce li hukmihima ba haka irin wancan walaqad mananna ala Musa wa Haruna wa najjaynahuma wa qaumahuma min al-karbil azim wa nasarnahum yakon wa nasarnahuma wannan da ana ce mishi al-udul al-lafz Qur'ani yana caccanza waɗannan ire-iren dama'iru daga abin da yake sananne a nahawul wadi dan wasu ƙarin fa'idoji na abin nan fasaharsa akwai abin da yake ce ma abin nan wato al'usdubul sifir zance wanda yake gama gari kamar ka ce ja a zaidun wannan kawai saƙon da ke cikin shi kawai faɗan zaidu ya zo amma ka ƙara ka ce inna zaidan ja'a kad ja'a zaidun laqad ja'a zaidun wallahi ja'a zaidun innahu la zaidun kad ja'a duk wannan ƙari idan ka yana nuna wani ƙarin matakin salon zance to akwai ma'anar da zai bayar a larabci za ga qur'ani yana yin irin wannan birjik birjik da yawa wani ma hatta mutane ba sa ba sa shu'uri da shi saboda yawan shi dake cikin alqur'ani to irin shi ne anan fallahu aula bihima ma'ana kai ya zama saboda mutum talaka ne a tausaya mishi wajen bada shaida akan shi ko a zalunce shi kai ya zama saboda mutum mai wadata ne nan ma a yi abin da daga baya zai biya zai za ka samu shiga a gunshi ma'ana talaucin mutum ko wadatarsa katta canza shi daga a bar a kan shi a bada shaida kawai a matsayin shi na wanda ake bada shaida akan shi fala tattabi'ul hawa Allah ya ce kar ku bi son zuciya kada ku bi son zuciya al-imamu sha'abi yake cewa game da wannan wurin yace Allah subhanahu wataala ya daukan ma ya sanya wa shugabanni daga cikin sarakuna da malamai dokoki guda uku dole su yi aiki da su sai daga cikin su shine wannan Allah tattabi'ul hawa na biyu shine Allah yakhshawun nas wal yakhshawul la na uku shine Allah yashtaru bi ayatin lahi thamanan qalila ce wannan dokoki ne da Allah ya daura wa shugabanni na addini da shugabanni na siyasa masu jagorancin mutane a cikin al'amuransu Allah ka samu dace an ta'adilu ma'ana kar ku bari son zuciya ya hana ku yin adalci kamar da Allah wani yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'adilu wannan wala tattabi'ul hawa an ta'adilu akwai takadiri da ake na lamun Allah ta'adilu kar san zuciya ya hana ku yin adalci wa in talu idan kuwa kuka karkace abin nan allawu anan shine wato juya magana kamar yadda Allah yake cewa inna fi minkum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhum bil kitabi yalwuna bi ma'ana yuharrifuna suna canza zance suna yin wasu maganganu na juya zancen Allah ka ɗauka a cikin ƙur'ani kuma ba ƙur'ani ba ne suna rantsuwa kan ƙarya zuwa ƙarshen aya to in kuka karkace daga bin adalci aka ce abin da ke faruwa shine kamar yadda ibnu atiya ya bada labari a cikin tafsirinsa kuma har yake cewa shi ya ga alƙalai masu yin irin wannan abu shine alƙali ne idan an zo gaban shi sai ya ƙi ba wani dama ya magana babu fair hearing to shine shine wannan wa intalu alƙali su ji wannan ko da alƙali ne kai a islamiya discipline master kowa ka bashi fiya hiyarin ka ji ta bakinsa ko mun gane ko da a tsakanin ƴaƴanka ne ko a tsakanin iyalanka ka ba kowa dama a ji ta bakinsa in aka ƙin haka auto uridu ko kuma yana magana yana so ya faɗa nashi submission ɗin ko a kau da kai a ce ba kome ba kome ai an wuce wurin a shiru kawai to Allah ya ce fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah yana sanar da abin da kuke aikata Allah yana sanar da wannan zaluncin da kuke idan kun yi wannan zaluncin Allah yana sani dan haka ba daidai bane me me hujjar da Ibn Taymiyyah yake kawo wannan magana shine bayani akan cewa yanzu zai yi magana akan wani malami da abin da wani malamin ya faɗa to yana tuna ma kansa da mu masu karatu cewa wajibi ne a yi adalci wajen faɗa wannan magana abin da ya faɗa daidai a tabbatar da shi daidai ne abin da ya faɗa ba daidai ba a faɗi cewa ba daidai ba ne gwargwadon bukata da ta bayyana abin kar a kai zuwa ga cin mutunci ko ambatansa da abin da ba shi ya faɗa ba ko a yi mishi za'ida a cikin zancensa babu shakka wannan aya abin tsayawa ce a lura dangane da yadda mutane suke suke watan aukawa cikin mutuncin yan uwansu ba tare da adalci din ba ba tare da sun kalli abin da ya kamata su kalla na kistu ba ba tare da kuma suna guje wa son zuciya ba son zuciya yana mamaye zukatan galibinmu a sa'ad da muke yin hukunci akan abokan gabanmu wannan ba daidai bane sawa'un wannan abokin hamayyan kafiri ne mushriki ne ko musulmi ne ko wani iri ne kalli da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada magana akan shedan ko a cikin hadisin bukhari cewa sadaka sadaqaka wa huwa kadhub yayi faɗi gaskiya amma shi ƙarya yake haka kalli faɗin Allah idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh kaga Allah ya gaskata maganar munafikai wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma kuma Allah yana shaida cewa ƙarya suke da matan su makareta ne in irin mu irin irin dabi'ar mu ta yanzu idan mutum ya faɗi gaskiya da ka san gaskiya ce amma baka so ta fito daga bakin shi ba mafi karanci kawai shine sai kai kamar baka ji ba ko kuma kai tsaki ka yi tsaki ka ce ka jifa wai shi ma kaza yake cewa ba za ka iya fitowa ka ce wannan gaskiya ba ce ka yi abu mafi sauƙi shine sai ka yi biris ka yi kamar ba ka ji ba amma yana faɗan maganar da ba haka take ba to zai gane kuran shi ranar sai yana dama uwar shi ta haife shi za a ji raddi ko ta ko'ina to wannan ya saba wa tafarkin ahalus sunna wajen raddi wajen ɗaukan mataki akan warware zare da abawar abin da ke cikin maganar wani da ya kan kuskure idan mutum ya faɗi magana daidai wajibi ne a acknowledge cewa daidai ne ko da shi abokin hamayya ne idan aka zo za a mishi raddin magana da ba daidai ba wajibi ne a kula da ka'idar shari'a wajen mai da martani kar a mai da martanin fiye da abin da ake bukata kada a ci mutuncinsa a tsaya akan ita kanta magana kawai kar kuma ya zama ita kanta magana an mishi ƙari a cikin abin da ya faɗa ibn taymiya yake cewa fakatabtu min tamyiz zalika ma yasarahu Allah shine na rubuta abin da zan warware wannan maganganun nashi zan bambance me ya faɗa daidai me ba daidai ba me yake daukan ta'awili kyakkyawa me yake daukan ta'awili mummuna menene hadisi mai rauni me hadisi wanda yake ba mai rauni ba wannan ra'ayin da ya kawo me daidai a cikin shi me kuskure yace duk zan yi wannan bisa abin da Allah ya sauwaka mini wajtahattu fi ittiba'i sabilil ummatil wasat nayi iyayi na kuma in ga cewa na bi tafarkin al'umman nan madaidaiciya da Allah yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah yace mun sanya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zama al'umma ce matsakaiciya dan ku zama masu shaida akan mutane ku kuma manzo ya muku shaida a ranar alkiyama wannan zai faru kamar da manzo Allah sallallahu alaihi bayyana sannan a duniya ma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi ana mata tambari da cewa al'umma ce ta tsakatsaki wajen komai nata ba ta gazawa ba ta zakewa alladhina hum shuhada'u 'alan nas waɗanda su waɗannan al'umma su ne shaidu akan sauran al'umma duna sabili man yarfa'uhu fawqa qadri ni ibn taymiya bazan bi tafarkin waɗanda suke daga al'amarin kushairi da maganganunsa fauka kadari su ɗaga shi fiye da kimarsa da darajarsa ba zan wannan tafarkin ba sannan fi itiqadihi wa tasawufi wanda suke ganin suke daukan shi da wata martaba da daraja a cikin aqidarsa da sufancinsa ala tariqati allati hiya akmalu wa asahhu mimma zakarahu su ɗaga shi fiye da matsayin tafarkin da shine mafi cika shine mafi inganci fiye da mimma zakarahu fiye da wanda ya ambata ilman wa halan wa qawlan wa amalan wa atikadan wa iqtisadan tafarkin sahabbai da su da sauran alqurun salasul mufaddala sun fi tafarkin kushe ta fuskar ilimi da irin halinsu da zancensu da aikinsu da aƙidarsu da yin taka tsantsan ɗinsu iktisadi wajen aiki aw ya huttuhu duna qadari bazan kuma bi tafarkin waɗanda suke kwashe mai kafa su watsar da shi gaba daya ƙasa da kimarsa ba fihima a waɗannan halayen wannan madin na koma zuwa ga itiqadihi wa tasawufi ai fi itiqadihi wa tasawufi su karya gadan bayan shi su watsar da shi su ce komai nashi ba daidai bane mimma mimman yusrifu fi dhammi ahli kalam daga cikin waɗanda suke yin israfi suke yin almubazzaranci wajen zargin ahalul kalami fiye da zargin da ya kamata a musu aw yadhummu tariqatat tasawuf mutlaqan ko kuma wanda suke zargin tafarkin sufanci kai tsaye kaga zammu ahalul kalam shine fi itiqadihi din kenan zammu tasawuf fi tasawufi irin wa'azin da ake a ce duka yan dariƙa kafirai ne wannan israfi ne jama'a ba daidai bane ce duka yan bid'a kafirai ne israfi ne irin shi yake ishara zuwa nan dole sai an tantance su wane ne yan bid'an da suke kafirai menene ya kafirta su irin wannan sakin kaula sannan irin kan mai uwa da wabi irin wannan ta'annitin israfi ne haka kuma irin kokarin yadda da duk abin da ke cikin tasawuf da duk abin da ke cikin ilmul kalam shi kuma gazawa ne shi ma yace to zai tafarki madaidaici ba tare da ya ba su darajar ta fita su ba ba tare da kuma ya cire musu abin da ya tabbata gare su na falala ba wallahu alam wallazi zakarahu zakarahu abul qasim fihi al-hasan al-jamil malam ya ci gaba da cewa abubuwan da abul qasim al-kushairi ya ambata a cikin shi akwai al-hasan al-jamil magana mai kyau mai ban sha'awa allazi yajibu i'tiqaduhu wa atimaduhu wanda ya wajaba akan musulmi ya kudirce wannan magana wa atimaduhu kuma ya dogara akan ta wajen aqidarsa wa fihi almujmal sannan akwai magana dunkulalliya allazi ya'khudhu almuhiq walmubtil wanda mai gaskiya da mai barna na iya riko da ita magana dunkulalliya wanda mai san gaskiya yana iya rike ta ya fassara ta gwargwadon gaskiyarsa mai neman barna shi ma yana iya riko da ita ya fassara ta gwargwadon barnarsa akwai irin wannan maganganun da yawa galibi hatta waɗannan aƙidun na wahdatul wujud da na haƙiƙa da sauransu akan irin wannan mujmalat ɗin ake saka su haka hatta waɗannan takadaran 'yan shi'a akan irin waɗannan mujmalat ɗin suke bezin ɗin wasu aƙidunsu to ana samun irin wannan wa hadhani qaribani da wannan alhasanul jamil da almujmal abubuwa ne masu saukin ta'ammuli da su aga shi alhasanul jamil in aka ambace shi kawai ba a yabe shi ne a ce eh gaskiya ne wannan mai kyau ne shi kuma almujmal za a yi kokari ne kawai a fassara shi kyakkyawar fassara saboda a warware shi ta yadda mai mummunan fassara ba zai samu wurin shiga a cikinsa ba kaga al'amarin suna da sauki wa fihi nau'i na uku na cikin maganganun akwai manqulatun da'ifa maganganu da ya ruwaito ko ya hakaito ko ya ciro su daga wasu malamai masu rauni a wajen riwayarsu masu rauni a wajen karfin hujjarsu wa nuqulun amma la yuqtada bihim fi zalika akwai kuma nau'i na maganganu da ya cirato su daga waɗanda ba su cancanta ai koyi da su ba abun koyi bane su a cikin wannan tafarkin su ba kuduwa bane ba abun koyi bane su fa hadhani mardudani waɗannan guda biyun abun watsi ne da magana mai rauni ba ta da isnadi mai kyau da magana da koda tana da isnadi amma wanda ya faɗe ta bai da ahali ya faɗinta shi ba hujja bane akan wannan magana koda a zahirinta ana ganin kyakkyawa ce kaga ba za a karba ba abun raun abun wurgi ce kaji ya faɗi nau'i hudu kenan akwai alhasanul jamil akwai almujmal sannan akwai annuqul dha'ifa sannan annuqul amma amma la yuqtada bihim sai kuma nau'i na biyar wa fihi kalamun hamalahu ala ma'an wa sahibuhu lam yaqsid nafsa ma aradahu huwa akwai maganar da kuma ya kwafo ta ya kuskuren fahimtarta ya bata wata ma'ana wanda mai maganan ba haka yake rishi ba ibn taymiya kenan kaji wannan shine jijjige kina a ilimi za a gyara mishi fahimta a ce a wannan magana gaskiya ce wani da kace ya faɗe ta kuma ya faɗe ta amma ba abin da ka faɗa yake nufi ba ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi summa innahu sannan kuma har ila yau shi abul qasim lam yadhkur anhum illa kalimatin qalilatin qalilatan bai ambata daga gare su ba sai ‘yan kalmomi kaɗan la tashfi wanda ba za su iya warkarwa ba fi hadal bab a wannan babu ma'ana magana ce doguwa ta wani malami in ya kawo ta duka ba za a samu iskali ba amma sai ya faɗi wani ɗan ɓangare kaɗan sai zama wannan ɓangaren ya ba da iskali kwatankwacin abin da galibin 'yan jarida suke yanzu za ka ga caption na jarida za ka ga kanin labarai sai su birkita zancen sai su kwafo iya abin da zai yi sabin ɗin fafas ɗinsu kawai in ka je ka saurari asalin maganar dukanta a muryar mutumin ko ka ganta inda aka zata gaba ɗaya sai ga gaba ɗaya ba wannan abin take hukuntawa irin da yan bid'a suke wa alqur'ani hatta kirista suna wa qur'ani irin wannan sai dako kawai ara'aitan ladhi yanha abdan idza salla a sorry abin nan failil musallin ko iya nan dai dako kawai kaga ya ciro magana ce wadda ba za ta bada ma'anar sakon da Allah yake faɗa wajen ba amma shi za ta biya mashi bukatar shi ta sukan masu sallah to irin wannan abin an samu irin shi shine ciro magana ta yadda an tauye nassin ba zai bada abin da za a gamsu ba a wurin wa anhum fi hadha al-bab min as-sahih as-sarih kabir a wannan babu na magana wadda take gajera ba za ta wadatar ba ya ruwaito maganganu da yawa masu inganci daga malaman ma huwa shifa'un lil muqtadi bihim wanda inda za a kawo ta cikakkiya za ta zama abun waraka ga mai koyi da su shehunan a ɓalibi li ma'arifati usulihim wanda ke neman sanin ka'idojin su wa qad katabtu huna nukatan yu'rafu bi hal hal a irin wannan wuraren na ƙara wasu fa'idoji waɗanda za su sa a fahimci yanayi idan an zo irin su zaka ga wata magana ya tsawaita bayani akan ta su yake ishara zuwa gare su to wannan ya gama muqaddimar da yake nufin yi akan wannan maganganu na Abul Qasim al-Qushairi yanzu zai fara ruwaito mana maganganun Qushairi din yanayi yana maida zance a kansu ko bincike a kansu qala al-qushairi rahimahullah duk sanda zai faɗi magana zai kawo ta da haka qala al-qushairi rahimahullah kushairi Allah ya gafarta mishi ya ce kaga wanda za a yi maradi amma an fara da mishi addu'a Allah ya gafarta mishi na'am kwarai da gaske ibn tabiya ne yake faɗin wannan duka maganganun shi ne waɗannan wa'alamu anna shuyukha hadhihi at-tariqati banaw qawaid amri ku sani ya ku masu karatu shehunnan wannan tafarki namu na sufanci banaw qawaida amrihim sun gina ƙa'idojin al'amarinsu na sufanci, ala usulin sahihatin fit tauhid, a bisa tuwasa ingantattu na tauhid, sanu biha a ƙa'idahu, wanda suka tsarkake aƙidunsu anil bidai daga bid'o'i. Asalin malaman sufaye sun gina aƙidas ta sufanci akan aƙida ta tauhidi mai inganci, domin su katange aƙidunsu na sufaye daga bid'a. wadanu bima wajadu alaihi salaf kuma suna bauta wa Allah ne a bisa abinda suka tara salafu suna yi wa ahlus sunnati wa ahlus sunnati da abinda ahlus sunna suke yi na addini min tauhidin na tauhidin Allah laysa fihi tamthilun wala ta'thil ba sa kamanta Allah kuma ba sa watsi da siffofin Allah kaji magana kushe qultu to yanzu wannan ita ce magana ibn taymiya ce har za kalamun sahihun ce wannan magana ce mai inganci kaga in muni dan dariƙa funa zai ce kaji ƙarya kaji dan dariƙa ne zai maka magana tauhidi ba za a ce eh magana gaskiya ba ce yace hadha kalamun sahihun wannan magana ce gaskiya fa inna kalama a'immatil mashayikh alladhina lahum fil ummati lisanu sidqin lallai maganganun malaman ɗariƙu na da waɗanda suke da harshe na gaskiya a cikin al'umma an yadda da harshen su cewa mai gaskiya ne ana sauraron su kanu alama kana alaihi salafu wa ahlus sunna gaskiya ne sun kasance akan aqidar salaf sahabbai kenan da aqidan ahlus sunna malaman da suka bi tafarkin sahabbai min tauhidil min tauhidin suna dayanta ayil Allah laysa fihi tamthilun wala ta'tilun ba tare da kwatanta Allah ko kuma watsi da sufan Allah ba wa hadhihi jumlatu yace wannan jula ta ƙarshe cewa babu tamsili babu ta'tili yattafiqu ala itlaqiha uki gaba ɗaya wannan magana yattafiqu ala itlaqiha ammatu tawa'ifil muntasibina ila sunna dukkanin wanda ke danganta kan shi ga sunna zaka ga abaka sun hada a kan cewa suna bin tafarkin aqida ne tauhidi mai kyau kowa yana faɗin wannan sannan kuma su malaman sufanci na farko a aikata haka suke magana maganganun guda biyu ne duk wani wanda yake cewa shi ahlus sunna ne yake danganta kashi ga sunna sawa'un dangantawa da gaske ne ko ko abaka ne kawai zaka je yana faɗan cewa shi yana bin tafarkin alqur'ani da sunna ne da tafarkin tafarkin malaman farko koda a aikace yana kyamata haka zaka ga yana faɗa ne kalla da kyau kaga ha wannan zamanin da muke rayuwa idan ma ash'ari ne shi zai ce a tafarkin malaman farko ne idan ma ba malike ne zai ce nan malikiya ma ita ce salafiyan ma idan ma kowace kungiya yake bi zai kokarin ya nuna maka cewa wannan ita tafarki mai kyau ma ashbah al-yawm bil bariha yace wa in tanaza'u fi mawadi'a koda ko zaka ga ana samun jayayya da tatabirza a wasu wurare wato inda tafsil ana samun tatabirza ni na ce ina bin sunna wani ma yace yana bin sunna mun zo kan wani abu mun yi jayayya akan sunnancinsa wane ya bi wane yaki wana ya kyara ma wana ma ya ce ƙarya ne bid'a ne bata ne kafirci ne kaza ne kuma mun ci gaba da cewa mu ahlus sunna ne muna cewa mu ahlus sunna ne kuma muna faɗa muna gaba muna munaza'a hal hiya tamthilun aw ta'tilun za a yi munaza'a akan to kaza da su wani suke faɗa shin tamthili ne ko ko tauhidi ne shin ta'tili ne ko ko tauhidi ne ana samun wannan tatabarzar a wasu wurare ɗai ɗai ɗai ɗai haka tsakankanin mabambantan mutane masu tutiyar cewa su ahlus sunna ne to kaji yadda irin tsarin yadda yake bi yanzu ya gama ba da amsa akan wannan magana kenan sai ya ce qala qala abul qasim malam abul qasim ya ce arafu ma huwa haqqul qidam wa tahaqqaqu bima huwa na'atul wujud anil adam wa kadhalika qala sayyidu hadhihi tariqati al-junayd radiyallahu anhu at-tauhid ifradul qidami min al-hadath yace su malaman sufaye wanda suke bin tafarkin tasawuf shehunnanmu in ji abul qasim rahmatullahi alai suka ce ya ce arafu ma huwa haƙul ƙidam sun tsaya sun san menene haƙƙin alƙidamu abin da yake da ɗaɗɗe wata haƙaƙo bi ma huwa na'atul maujudi sun tsaya kuma sun tantance meye siffan abin da yake samamme wanda aka samar da shi anil adami wanda zai bambance abin da yake akwai shi daga abin da babu shi wa kazalika qala sayyidu hadhihi tariqa al-junaydu radiyallahu anhu haka dinnan da kaji haka shugaban wannan tafarki na sufanci al-junayd Allah ya kara masa yarda ya faɗa duk wannan magana kushiri ce cewa junaydu yana cewa at-tauhidu ifradul qidami min al-hadathi tauhidi shine tantance ko dayanta al-qidam abin da yake da ɗaɗɗe Allah suke nufi da wannan min alhadas daga abin da yake farare bambance tsakanin Allah da halittu shine tauhidi a cewar Junaidu qultu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa hadal kalamu fihi ijmalun to kaje irin zancen ko yace wannan zance akwai dungu a cikin sa shine irin wanda yake cewa akwai masu dungu sai an yi warwara wal muhiqqu yahmiluhu mahmalan hasana wanda yake mai neman gaskiya sai ya ɗauki wannan zance ba shi fassara mai kyau wa gairul muhiq yudkhilu fihi ashiya wanda ko ba gaskiya yake nema ba da ya samu wannan da ya samu dan ba wanda ya dinga sanya wasu maganganu marasa kyau a ciki yace ai su ma suna da magana irin wadda muke yi irin ta tijjani irin ta inyasi irin ta wani kaza magana akan wadatul wujudi da makamantansu wal kushairi ibn taymiya yake cewa kaga da shi kushairi anan wajen maqsuduhu abin da yake nufi da wannan ma ya zukuruhu ahlul kalam shine abin da ‘yan ahlul kalami suke ambata min tanzihil kadimi an khasa'isil muhudasati a tsarkake Allah wanda suka same suna suka ce daga cikin sunan shi akwai alkadim daga cikin siffar shi akwai alkidam suka ce a tantance shi a tsarkake shi min khasa'isil muhudasati daga abubuwan da suka keɓanci samammu mu kenan halittu mutane da aljanu da dabbobi da sauransu su ake ce ma almuhdasat a yaren ilmul kalam to muna da khasa'is wasu abubuwa da suka keɓanta da mu to duk abin da aka ga daga cikin khasa'isul muhdasat ne ayi kokari kar a danganta shi ga Allah wannan shine farkon mabda'in su na tanzihi tsarkake Allah daga dukkan khasa'is na muhdasat daga dukkan siffofi wanda suka keɓanci fararru wa haza muttafaqun alaihi banil muslimi wannan ko abu ne da duk musulmai suka haɗa kan shi cewa wajibi ne a tsarkake Allah daga siffofin halittu lakin tanazu a bainahum fi kathirin min sifat sai dai akwai jayayya da ta taburza akan siffofi da dama hal hiya min khasa'isil muhdathati allati yajibu tanzihul qadimi anha shin kaza da kaza da ake jayayya akan su siffofin halittu ne don haka ya zama wajibi a tsarkake Allah daga waɗannan siffofi bai halasta a ce Allah yana da su ba aw hiya min lawazimil wujud allati yakunu nafiyuha ta'tilan ko kuwa suna daga cikin lazimin samuwar Allah waɗanda da zaran an kore su zai zama an kore samuwar Allah kenan alal misali maka ce Allah yana da hannu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me ya hana ka ya kai iblisu kai sujuda ga abin da na halitta da hannayena was samaa banayna ha bi aidin da irin waɗannan ko a ce Allah yana da hannu sai sai aka yi sabani sai ash'ariya da irin suka ce a'a kar a ce Allah yana da hannu domin ko idan aka ce Allah yana da hannu hannu na daga cikin lawazimul hawadith lawazimul muhdathat ya daga cikin abin da yake banci halittu daka aka ce Allah yana da hannu an siffanta shi da halittu to ba tsarkake Allah ba kenan to shin da gaske ne wannan hannu danganta shi ga Allah zai zama siffanta Allah ne da halittu ko kuwa hannu na Allah na daga cikin lawazimin samuwar Allah wanda cewa Allah bai da hannu da tunanin yin hakan tsarkake shi ne kuma sai ya bayi zuwa ga kamar kace babu Allah ke haka ilimi Allah a cikin ayoyi da dama ya ambaci cewa yana da ilimi manzo Allah sallallahu ya ambata to sai wasu su ce a'a kar a danganta wa Allah ilimi saboda ilimi wani abu ne da ke bujurowa kuma ya gushe ga halittu in aka ce Allah na da ilimi zai zama wani ana nufin kenan an taba san da bai da shi kuma wata na zai iya mantawa ko ilimin ya zama out of date sai su ce to kada a ce Allah na da irin wannan ilimin dan aka ce haka an ba Allah siffa daga cikin sifatul muhdathat khafaisul muhdathat to sai zama wannan yanzu shi ma akwai munaza'a shin da gaske ne haka ne ko ku korewa Allah ilimi zai zama ta'atili ne ko mun gane to siffofi da dama akwai wannan rikicin a kansu tsakankanin ahlus sunna masu bin tafarkin salaf a cikin akida tafarkin da kawai yake sallamawa an ce Allah ya ce yana da kaza a haƙura a ce an yadda da kuma tafarkin waɗannan na bayan wanda suka ce a'a a tsaya a tattauna a kai a duba a gai cancanta ko rashin cancanta shine ɗariƙatu khalaf abiyan da suke cewa ko a tsaya a yi bayani a tsaya a sa falsafa a sa mantiki a sa hankali ai Allah ya ce a yi aiki da hankali to garin wannan aiki da hankali ne suka samu kansu a cikin tatabar za mai yawa shine zaka samu mutum a cikin tarihinsa kamar da muka ji a baya ya zo mutuwa ya rasa ma mai aƙidarsa yana kuka yana cewa ya shiga uku ya lalace ina ma ya mutu akan aƙidar dattawan garinsu shi ne za ka ji mutum da kanshi ya shiga ya shiga ya ce da kanshi ya rasa yadda zai kamar da aka ce gazali ya shanya aƙida ta falsafa da ilmul kalam da nufin yana so ya gyara ta ɗaliban shi da kansu suka ce sai ya kasa bala'aha walam yasdi an yataqayaha ya shanye ya kasa amai da ita ta riga ta shiga jikinsa akwai abin da in kai hulɗa da shi babu yadda ka iya sai ya maka tasiri alal misali jama'a abubuwan da kullun kake gani da waɗanda kake ji ko da ana ce maka ba su da kyau sai sun yi tasiri akan ka yanzu yara ƙanana da kullun suke kallon tashoshin TV na cartoon da Arewa 24 da NBC Action ko da kana ce musu rawa ba kyau kiɗa ba kyau kisa ba kyau ba za su gane ba kyau ba ko da sun yadda da magana ka cewa babu kyau ko sai kaga suna yin rawa sai kaga suna yin waka kuma sai kaga suna gwada kisa sun ga an yi bombin an taho da gudu an yi karo da motoci ana ta dambe wannan abin saboda kullun suna ganin shi suna ganin shi ko ba za su ankara ba biduni wa'ayin unconsciously ya shiga cikin sakafus haka idan yaro ta so anguwar da ake cakudan musulmai da kafirai da ya fito daga gidansu zai ga coci zai ji kiran sallan arna kwaya da ake da asusuba din nan zai ga arna suna shiga suna fita ko da ya san kiristanci addini ne na ƙarya amma za ka ga bai iya kyamatar su yadda yaron ne ta so ka ce misali a cikin birnin zaria cikin ganuwa wanda bai taba ganin coci ba bai taba ganin kirista ba har ya gama alhuda-huda bai taba ganin kirista ba duka yan islamiyya su musulmai ne yan makarantar boko su da malaman da ɗaliban duka musulmai ne an gosu sai dai masallatai da islamiyu da zaurukan karatu mindset ɗinsa akaliyarsa ba ta ɗaya da yaren ya sauzu a cikin sabon garin dariya ba wanda shi yana ganin coci yana ganin fada yana ganin fasto yana ganin yan shi'a duk wasu yan iska yana ganin su kaga bayan shekara ashirin dukansu a gari ɗaya suke ko sai ka ga sakafarsu da banci yadda suke mu'amalanta wani abin dole zai bambanta to abin da ya faru da wasu daga cikin manyan malamai kenan da suka ce bar su kutsa cikin wannan ilimin wai don su gyara shi bai yiwa ka shiga kwata da rigar ka sabuwa ta sallah ka ce za ka yi yasa kwata kuma kana fata ka fito lafiya lokaci gaba da yawan sallah ba zai yiwa ko da ka gyara kwatan da za ka fito da datti sai ka yi wanka sai an shafa ma rigar ka ma bulici hala to irin wannan shine ya faru da dama daga cikin malamai mun karanta maganganun sau a baya Allah ya gafarta musu yace wannan zancen akwai tababa akan shi akwai rigingimu kuma akwai kowa ya yarda da cewa lalle wajibi ne a tsarkake Allah kowa ya yarda da wannan ba wanda yake musu haka amma inda ake da rikici shine siffa kaza tabbata da ita ga Allah shin tsarkake Allah ne ko kuwa rashin tsarkake Allah ne kore ta ga Allah tsarkake Allah ne ko ko watsi ne da siffofin Allah to manhajin da zaka tsira kawai shine ka bin manhajin salaf din na farko duk abin da suka karanta suka wuce ba su yi wani tataburza akan shi ba kai ma ka karanta ka wuce abinda Allah ya faɗa ka tsaya iyanan abinda manzo ya faɗa ka tsaya iyanan kar ka rage kar ka ƙara duk wannan bayanin da malaman ahlul kalami suke cewa ayi shi ka bar musu kayan su ka kyale musu abin su ka tsaya iya bayanin da salaf suka tsaya akai ka karanta maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nasu Abubakar da nasu Umar ka tsaya inda suka tsaya ka karanta littattafan su Imam Ahmad ibn Hanbal da ɗaliban makarantarsu da ire su ka tsaya inda suka tsaya sai ka zauna lafiya malam ya ci gaba da cewa wa ammal junaidu ita kuwa wannan magana ta junaidu fa maqsuduhu at-tauhid alladhi yushir ilayhi al-mashayikh yana magana ne akan irin tauhidin da shehunne suke magana akai wa huwa at-tauhid fil qasd wal irada tauhidin nufata da manufarka game da aiki ma'ana ya zama duk aikin da za ka yi da ikhlasi kake yin shi Allah kawai kake nufi duk aikin da zai ya zama kasadinka don neman abun da ke hannun Allah abun da ke wurin Allah na gafara da yarda shi kake nema wa ma yadkhulu fi dhalika min al-ikhlas da abun da ke shiga cikin wannan kasadi da irada na dayanta Allah da bauta wa tawakkuli da dogara ga Allah karka nemi komai sai a wurin Allah wal mahabbati da kaunar Allah ya zama Allah kawai kake kauna وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله معنى أتينت الله أي ما الله توحيدي وجن إخلاصي أي الله توحيدي وجن توكلي أي الله توحيدي وجن محبة الحق سبحانه الله أبنجي ما دوك كان سركي وهو القديم سوسكي شي سكي cewa القديم dan ya ya hakaito yaran su ne yaran su ne suke cewa alqadimu duk da bai tabbata sunan Allah ba bi hadha kullihi ay ma Allah subhanahu abin nan tauhidi a ɗayanta shi a duk waɗannan fuskokin guda uku fala yushrikuhu fi zalika muhdath kada a saki wani abu kirkirarre fararre samamme yayi tarayya da Allah a cikin ikhlasi a cikin tawakkuli a cikin mahabba to shehunan da haka suke idan yazo yin wani abu in ya ji a zuciyarsa akwai tunanin yana son wani ya gani sai ya fasa bishirun lahafi daga cikin sufaye ne da ya rayu ya rasu a shekara ta 227 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tarihinsa aka ce ya ya sanya littafin shi gaba ɗaya na na koyon karatu a cikin kabari ya rufe su ya musu kabari ya rufe su da aka tambaye shi cewa saboda ya ga cewa ba dan Allah yake neman karatun ba ya fasa karatu da yake nema ya ji a jikin shi kamar yana nema ne dan ya samu shahara dan a ce ya iya don a bashi alƙalanci ko limanci ko fatawa ko ya zama malamin fada da ya ji haka a zuciyarsa kawai sai ya fasa ya fasa gaba ɗaya domin da ya aikin babu ikhlasi garabe ba to haka suke irin wannan ikhlasin ikhlasi wanda yake akwai akwai wato kaiwa matuka a cikinsa haka a wajen tawakkuli zaka ga suna da tawakkuli tawakkuli ya kai matuka ta yadda ba sa iya cewa koda don Allah karfe nawa ya tambaye ka agogon ka ba zai tambaye ka ba ya gwammace kada ya san lokacin da ake ciki da ya tambaye ka dan yana ganin kamar ya nemi wata bukata a wajen ka ne haka a wajen kauna sukan yi tajarrud tajridin zuciyarsu ga kaunar Allah kadai akwai wani sarki da aka bada labari cewa ya aika wa da Rabi'atul Adawiyya wasiƙa yana so ya aure ta bayan matar shi ta rasu idan ka ji labarin irin radin da ta mishi kamar da zo a cikin littafin tabaqatu sufiya ta ce mishi kai da ni ba iri ɗaya bane anta insanun shahwaniyun kai dan adam ne mai sha'awa irin ta dabbobi faltamis mislaka minan nisa'i je ka nemi mace irin kawai take da sha'awa irin wannan ka je ka aura ni ba na yin aure dan tana gani idan ta yi aure yanzu za ta raba soyayya Allah da soyayyar mijinta haka wancan bishirul hafi yake cewa duk mutumin da ya saba da ganin cinyar mace ya ce wannan ba zai tsira ba la ya fuluhu man ta'awwada nazar afkhadin nisa'i wanda duk ya saba da ganin mace tambir yana saduwa da mace kenan ko ce to wannan ba zai tsira ba ana shi ra'ayi ya kai matuƙa kenan wajen ɗayanta ƙaunarsa ga Allah kawai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga waɗannan sune sufaye kenan sufaye kenan da kaji ana faɗa jama'a to daga nan ne kuma tunda tafarkin ya saba wa abinda annabi ya faɗa da abinda annabi ya gudana akan shi sai shaidan ya sadado ya dinga riya musu abubuwa daban-daban har ya kai su ga abin da suke dinna akan su shine duk sanda ka guje daga asalin manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ganin nashi yayi kadan in za a bautawa Allah ya kamata a wuce nan to zaka fada cikin rami kuwa manzo Allah ya ji suna cewa za su daina aure za su daina shan ruwa za su daina kwana a daki za su daina kaza ya musu fada ya musu kata-kata bai tsaya nan ba sai da ya hamun bari ya hudu ba akai ce na ji suwana suna cewa kaza suna cewa kaza to ni ina aure ina cin abinci ina azumi ina bacci wanda da yake wannan ba tafarki na yake akai ba ɗaya daga cikin su shine Abdullahi dan Amr dan As da yake tsayawa iya nan ya tafi mataki na gaba sai da yana dama yace shi zai iya azumi kullun annabi ya ce a to shi zai yi kaza zai yi kaza aka dai ga aka kai kan ya dinga yi yau yana shan ruwa gobe har ya mutu haka yake amma ƙarshen rayuwar shi ya daɗe a duniya ya tsufa ya yi rauni da ƙyar yake wannan azumin hadisi na nan ko da a cikin radu salihina al-imam al-bukhari da muslim sun fitar da shi kaga wannan ma sahabbai kenan wanda suka tsaya iya abin da manzon Allah ya sa musu hannu akai amma sai zan musu mai tsanani to ina kuma ga wanda zai ce shi kwata kwata baya yin aure da tunanin wai yin hakan wai addini ne shi kwata kwata baya shan ruwa kullun azumi yake wai hakan addini ne zai kai ga matakin da zai samu kanshi a cikin matsala duk waɗannan da kaji ana faɗa irin su bishirin lahafi su rabi atul adawiya an kafa tarihin sa akwai wannan matsalolin sun samu matsaloli akwai wanda har zautuwa yakan yakan zautu saboda ya fita daga ɗabi'ar mutane ko ya zama wani ɗan sahuhu haka har yanzu akwai irin su zaka ga zakiru wanda yake ya zama kazami ya zama wani kasgi haka ba da gangan ne abin da yake ba kwakwalwar shi ta riga ta motsi saboda ya fita da kashi daga ɗabi'ar abin da Allah ya halicci mutane akai to ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane ita ce madaidaiciya wadda manzan Allah yake akai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare haka bashi ta kumbura yana zikiri safa da yamma yana karatun alqur'ani baya cin haram baya ƙarya baya zina baya fasikanci baya komai ya guje barna kenan ko kuma yana aikan alkhairi ha aka ce ba za ka daina ba yace afala akunu abdan shakuran tare da haka kuma yana azumi kuma yana shan ruwa yana yin sallar dare kuma yana yin bacci kuma yana da mata matan shi kuma kyawawa ne ma ba kowace kawai abin nan mai dingishi yake aura ba sai ya darje kalla hadisin Aisha take cewa ta ga Safiya ta maza ta kore ta ko cewa idan mai gidan ya ga wannan matar sai ya ce yana son ta sun san irin test din shi yana cin nama har yana son nama na kafar akuya wato mai laushi mai dadi kenan yana sa turare har in ya wuce ta kwararo ana iya gane cewa annabi ya bi nan saboda turaren da yake yana barin ƙanshin turaren akan hanya idan ya zo waje ya tashi ya bar wurin har ana ganewa sa turare ko kaga a yanzu ana ganin gayu ne to duk manzo Allah yana yin wannan yana sa kayan gayu har yana da kaya na musamman kamar wanda za a ce kayan sallah wanda yake sakawa duk juma'a ko kuma idan zai tarbi baki kaga duk wannan yana cikin ɗabi'ar abinda su masu wannan sufancin a wurin su wannan biyewa duniya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana karban kyauta dan ya karbi kyauta bai nufin shikenan ya sa tawakkalin shi a gun wani kuma bayan Allah yana son wasu har ya faɗa ma aka ce wa ka fi so yace wane sannan wane sannan wane akwai wanda ake ce mishi ma masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hibbu bil hib kaga ashe annabi na son wasu mutane a cikin zuciyarsa wannan son bai yi karo da son Allah ba ina fata mun gane da haka ba laifi bane a ce kana son wani wannan tafarkin shine zai zama tafarki madaidaici idan mutum ya bi shi lokaci ya kure za mu saurara anan idan mun je karatu na gaba a mako mai zuwa sai mu dawo inda yake cewa wa ammal junaidu fa maqsuduhu tauhidul ladhi yushiru ilayhi al mashayikh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik